أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha shida ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da biyar ga watan march 1996 yace jilsatul istiraha bayani akan hukunci da kuma yadda ake yin jilsatul istiraha ita jilsatul istiraha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya gama siffanta yadda ake yin sujuda ta farko da yadda ake dawowa a zauna bayan an yi sujuda ta farko da yadda ake yin zama bayan an yi sujuda ta ainihin wato farko ɗin sa'annan kuma sai a tafi sujuda ta biyu sai kuma in an ɗago daga sujuda ta biyu ba sai ka miƙe tsaye ba in kai haka ba ka yi abin da yake sunna a cikin sallar ka ba abin da yake sunna shine in ka ɗago daga sujuda ka ta biyu sai ka dawo sai ka zauna dafa'an shine yace fa idza rafa ra'sahu min as-sajdati thaniya idan ya ɗago kanshi daga sujuda ta biyu wa arada nuhuda ila raka'ati saniya kuma ya nufi ya tashi zuwa raka'a ta biyu kabbara sai ce Allahu akbar wujuban yin wannan ainihin wato kabbara din wajibi ne a cikin ainihin sallah ma'ana sunna ce wadda take ainihin mu'akkada to anan lokacin da ya zo ɗagowa daga sujuda ta biyu abin da malam nasiruddin albani yake sifanta shi ne sai ya ɗago yana mai shiru a lokacin da ya ɗago ya zauna jilsatul istiraha ɗin nan afwan a lokacin da yake sujuda ta biyu in ya ɗago zai ɗago ainihin wato ya ce fa'iza rafa a ra'asahu minas sajadati saniya in ya ɗago kanshi daga sujuda ta biyu wa arada nuhuda ila raka'ati saniya yana nufin ya zauna ainihin wato a raka'a ya tashi zuwa raka'a ta biyu kabbara sai ya kabbara ma'ana a lokacin da ya ɗago kanshi daga sujuda yana tahowa daidai da ya miƙe ɗin madadin ya miƙe sai ya ce Allahu akbar wannan kabbarar wujuban wajibi ce wayar fa'u ya daihi ahyanan kuma zai iya ɗaga hannayen shi wani lokacin wa yastawi qabla an yanhaba qa'idan ala rijlihi al-yusra sai ya daidaitu a zaune kafin ya yunkuri ya daidaitu ya zauna akan kafar shi ta hagu mu'tadilan ya daidaitu ya natsu hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta koma wurin da take ar-raka'atu saniya sai kuma zuwa raka'a ainihin ta biyu thumma yanhadu mu'tamidan ala al-ardi sannan kuma sai ya yunkuri ya tashi yana mai ɗora hannayen shi a ƙasa yana mai dogaro akan ƙasa biyadaihi da hannayen shi almaqbubataini dunkulallu kama yaqbiduhuma al'ajin kamar yadda mai damun kulli yake matse ainihin yake dunkule hannayen shi ila raka'ati saniya sai tashi zuwa ainihin raka'a ta biyu wa hiya rukunun ita raka'a ta biyu din nan rukuni ce wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula kamar yadda yayi a cikin raka'a ta farko din nan a cikin sujuda ta farko a cikin raka'a ta farko haka zai yi ainihin a cikin raka'a ta biyu illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istiftah sai dai ba zai karanta du'a al-istiftah a cikin raka'a ta biyu ba wa yaj'aluha aqsar min ar-raka'ati al-ula sannan kuma zai sanya raka'a ta biyu din ta zama gajeruwa akan raka'a ta farko ma'ana raka'a ta farko raka'a ta biyu ko da zai tsaya son ta kai tsawon waccan ainihin ta farko din sa'an nan in ya tashi a raka'a ta biyu ɗin nan kafin ya fara karatu ko da aka ce ba zai du'a istiftahi ba amma zai yi ta'awuzi a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi sa'an nan bismillahir rahmanir rahim sa'an nan sai ya ci gaba da karatun fatiha kuma a bayyane idan sallolin da ake bayyana karatu ne kamar yadda waɗanda muka bayyana a jiya wannan shine takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi ainihin jilsatul israha da kuma yadda ainihin ake tashi a sallah shi yasa abin da sunna ta tabbata shine in zaka tafi sujuda ka tafi da hannayenka hannayenka su fara dira sa'annan guyawunka da haka hadisai suka inganta hadisan duk da suka saba wannan waɗanda ke cewa a tafi da gwiwa ba su inganta ba kamar yadda muka yi bayani ma'ana waɗannan hadisai suna cewa gwiwa ta fara dira sa'annan hannaye to abin da yake damun mutanen mu ba suna addini ne da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba suna addini ne da yadda wai suka je suka ga larabawa suke sai mutum ya ce ai ya je aikin makka ya ga mafi yawancin larabawa in za su tafi sujuda suna gabatar da guyawunsu ne sannan hannayensu sa'annan ya je ya ga jajayen fata suna ɗora hannayensu ne a ƙarƙashin cibiyarsu ko akan cibiyarsu to ai kuma da kaje baka gansu suna shan taba ba duk abin da kaga suna shi kenan shine addini waɗannan jajayen mai yiwuwa ma sun fi ka jahilci ko kuma sun fi mutanen ƙasashen ku jahilci kuma dukkansu ne aka ce maka larabawa kuma ko da larabawa ne dukkansu ne malamai shi yasa ana koyi ne da abin da aka karanta a cikin littafi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sa'an nan sai aka yi bayani kuma akan in za a tashi din nan za a dunkula hannu ne a tashi da mace da namiji da yaro da babba duk musulmi in zai yi sallah matukar yana son ya samu albarkatuwa da sallah irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama haka zai yi bai halatta ka sa hannunka ka shimfiɗa haka ka tashi ba wannan mazhabi ne na shi'a sannan kuma mazhabi ne na gadon gargajiya dan duk wanda ka ga yanayin ka tambaye sai ce haka ake yi haka muka tashi iyaye da kakanni in dan shi'a ne kuma sai ce haka suka gada daga ainihin shi'ancin su amma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu hadisi da ya zo ko da kwaya ɗaya wanda ke cewa za ka tashi ka ainihin buɗe hannayenka haka saboda haka sahabbai ko ina sai da suka nuna yadda annabi yake da yatsan shi yatsun shi na kafafuwa na hannaye an ya zo ɗagawa a wajen kabbara sai ya miƙe su su fuskanci alƙibla sa'annan ya miƙe su sama sa'annan in ya zo wajen tahiya ga yadda yake yi in ya zo wajen ruku'u ga yadda yake da aka zo daidai kuma wajen tasowa sai suka ce ga yadda yake dole shine abin da za a ɗauka a aiki da shi saɓanin haka mu ba za mu iya baka fatawar cewa ka yi wai yadda ɗin nan aka gada ba Allah ya tsare mu daga mu baka fatawa akan haka sai mu ce maka ka yi yadda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine sauki din kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wai sai ce ai yin haka din da wahala yin haka din da wuya abinda annabi ya zo da shi bai da wahala ka gwada ka gani kuma ka binciki imaninka gashi a cikin wannan littafi gharibul hadith a cikin al-mujalladatul khamisa wannan littafi yana da mujalladi biyar ne mujalladi biyar nan kowace mujallada ɗaya an fasa ta uku ya nuna mujalladi goma sha biyar mujalladi biyar juz'i goma sha biyar kenan wannan juz'i na biyu ne daga cikin mujallada ta biyar ɗin gashi a cikin shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar lambar hadisi na talatin da bakwai babu ajana ya ce babin da ke magana akan ajana ya dunkule hannu shine ma'anar ajana ɗin alara gami an fil jahilina mun gane wannan ko shine sai ya kawo ya ce حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يونس بن بكير عن الحيثم عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أبو إسحاق الحربي وانا مالمي دي ربوت وانا اللتافي الماجرين إمام أحمد ابن حنبلني وانا مالمي idan ka lissafa za ka samu yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas da mutuwa dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas da mutuwa don an haife shi a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara ɗari ɗaya da casa'in da takwas ya rasu a hijira da ɗari biyu da tamanin da biyar don haka yau in ka lissafa za ka ga cewa shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas ai ba kwanan nan aka rubuta ba kwanan nan aka haife shi ba ko ba sa'an mu bane ko to saboda haka ashe ba sabon littafi bane ko shedanin da ke tsoratar da kuwar ku da karatun sababbin littattafai su ba ba su rubuta sababbin ba fa kuma ba su fahimci tsofaffin ba fa kuma da sababbin suke riƙewa suna tafsiri fa sababbin suke riƙewa suna tafsiri ba sa riƙe tsohon tafsiri sabo suke riƙewa mun fahimci wannan da kyau ma'ana sabon littafin da aka rubuto a wata ƙasar ne ba kyau a karanta sabon littafin ƙasar ku yana da kyau a karanta kuma a ina ka karanta cewa an ce kada a karanta sabon littafi ba wannan hayaniya ce da bankaurawa da kuka karanta a ta'alim ba saboda mai littafin ta'alim ya ce wai wai a rike tsofaffin littattafai wannan magana tashi ita kanta ba kuskure ba ce in ta zama kuskure gare shi kai sai ka sake ta zama ganganci gare ka har wai sai a rike wannan magana wai ana ɗaukanta a haukan mimbari wai a hudu ba juma'a da ita wai sai a ce oh la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wai annabi ya ce wai ku rinka rike tsofaffin littattafai yaushe manzon Allah zai faɗa haka shi ya zo da alqur'ani alqur'ani ba sabon littafi bane akan at-taura da injila da zabura to in yace a rike tsofaffi ma'ana ai wurgi da nashi kenan a rike at-taura da injila me Allah ya ce dangane da attaura da injila ya ce wa anzala taurata wa anzala taurata wal injila sai ya ce min qablu hudan linnasi da can su ke shiryar da mutane amma yanzu fa sai ya ce wa anzala furqan yanzu alqur'ani Allah ya sauka shi kadai ne yake shirya ba sabo bane akan su to babu wani abin da ake nema shine menene gaskiya sai abi kawai saboda haka shi yasa duk littafin da zamu kafa muku hujja sai mu ce gashi an haifi mai littafin kaza kaza kaza Abu Ishaq Al-Harbi almajirin Imam Ahmad ibn Hanbali ne yau shekarar shi 1218 da mutuwa ma'ana ya rayu a cikin karni na biyu zuwa na uku to gashi shine yake cewa حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر يا بام حديثي حدثنا يونس بن بكير يتي شي كما يا كربو wannan hadisi daga Yunus dan Bukair shine ya basu labari an al-Haisam ya karbo daga Haisam an Atiyat bin Qais shi ko ya karbo daga Atiyat dan Qais an al-Azraq bin Qais daga al-Azraq dan Qais wannan isnadi ne hasanun ka je ka dauki littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna tun daga shafi na 196 zuwa shafi na 207 daidai za ka samu cikakken bayani akan ingancin wannan hadisi da kuma silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a wa atharu hasayyi fil umma a cikin mujalladi na biyu shafi na 392 duk an tattauna a ilmance wannan hadisi ne hasan tangaran a yi aiki da shi shine abin da yake daidai saɓanin aiki da wannan hadisi ko dai ya zama shi'anci ko ya zama gargajiyanci amma ba dai daga annabi ba duk wanda yake shimfiɗa hannun shi haka in zai tashi ina muƙabalanta shi nan da Allah ya ɗauki raina ya kawo min hadisi da isnadin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta da an zo an ce gashi annabi yana tashi da hannun shi wannan hadisi ya zo ne mujmal wannan hadisi sai ya kaidi da hannu ɗin da za a tashi a za a yi sai a dunkula hannun haka sai a tashi shine ma'anar ajana ya ajinu atta'ajinu al'ajinu kulli ajana ya dunkula hannun shi kamar yadda mai kamun kulli take ba haka ake matsar kulli ba to haka in zaka tashi kake yi haka ake a sallah haka namiji zai haka mace haka duk musulmi sunni zai yi sai shi al'azraq dan kai kuma al'azraq dan kai nan shine ya ruwaito qira'a riwayar warshi wannan da ake yi fa al-azraq ibn qais shine ya ruwaito wannan to shine kuma yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar ya ajinu fi salati yana dunkule hannu a sallah ya atamidu in ya dunkula hannun kuma sai ya dogara ala yadaihi akan waɗannan hannayen ya ajinu din dunkulewar bayan ya dunkule kuma sai ya dogara akan hannayen sai ya yunkuri akan su idza qama ai idza arada an ya kuma au idza arada alqiyama in yayi nufin zai miƙe kai da jin wannan zaka fahimci cewa an zo da wani abu ne wanda sabanin shi abin da wannan ya sani fa qultu lahu sai nace da shi yaya kake yin haka ashe ya ga wani abu ne daban ya nuna cewa su din su ma haka suke yi da hannayensu saboda ɗabi'ar ɗan adam haka ta saba za ta tashi ya shimfiɗa hannu ko to amma wannan ai sallah ce akwai abubuwan da ɗabi'ar ɗan adam ta halartar da su amma an shiga sallah kuma sai a haramta yin su sai a canza wannan tsarin ɗabi'ar ɗan adam in ya tashi tsayuwa yana tsayuwa ne ya saki hannayen shi sai shari'a ta zo daga manzon Allah ta ce ɗora hannayen shi akan kirji to dan haka ɗabi'a ɗan adam ta hukunta in zai tashi yana shimfiɗa hannayen shi sai shari'a ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya dunkula hannayen shi sai na ce da shi yaya kake yin haka fa qala sai yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaf'aluhu yace na ga manzon Allah ne yana yi shi yasa ni ma nake yi shikenan ya gamsu bai yi ƙarin bayani ba da ya ce to ai mu iyaye da kakanni ba haka suke ba da an ruwaito mana daga jin haka kawai cewa ai manzon Allah ne yake sai ya shiru duk wanda wannan bai gamsar da shi ba har abada babu abin da zai gamsar da kai kuma maganar da na faɗi in ƙara maimaitawa menene yasa har ya tambaye shi dan ya ga yayi abin da ya saba wa yadda su suke ne kuma ibnu umar din nan yau da ijtihadin shi ya kawo sai mu ce ba za mu ɗauki ijtihadin shi ba mu bar albara'atul asliya to amma tun da yake haka manzan ake yi to haka manzan Allah yake to dokar manzan Allah ta tunkuɗe albara'atul asliya kenan at-tabi'iyya an saba a tabi'ance ga yadda ake yi amma manzan Allah ya zo ya ce ga yadda za a yi shikenan wannan ta soke duk wata tabi'a ta soke duk wata shari'a jama'a dokar da manzan Allah ya zo da ita fa ta soke dukkan dokar annaba balle fatawa da dokar wani malami dokar annabawa ma dokar manzon Allah ta mata karan tsaye ta share ta da attaura da injila da duk wani littafi da ka sani an shafe shi an soke shi har abadan abidina babu wannan littafi babu hukunci ya gama aikin shi tunda manzon Allah ya zo amma sai a ɗauko yanzu wata fatawa da aka kirkire ta a bayan fatawar da manzon Allah ya bayar sai a zo sai a hukunta ta Allah ya tsare mu ka je ka ɗauki ƙarshen littafin a'lamul muwaqqi'ina na ibnul qayyim zaka ga fatawar rasul littafi ne karami ibn qayyim yayi sai aka saka shi anan ana an ware shi an haƙaƙa shi an buga shi fatawoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sallah akan azumi akan zakka akan haji akan haila akan taimama duk abubuwan da suka shafi al'amura da na aqida da na ibada da na mu'amala duk sai kawo sai ce an taba tambayar kaza annabi ya ce kaza akan ya bada fatawa akan kaza muslim ya ruwaito hadisin abu dauda ya ruwaito shi sahihi ne ko hasan haka fatawar rasul fatawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to gashi nan dai abinda Abdullahi dan Umar ya faɗa kenan sannan ka duba littafin an-nihayatu fi gharibil hadith cikin mujalladi na uku shafi na 188 yana nan a ciki to sai mu ji fassara daga mai littafin shi da kanshi sai ya ce qauluhu da azraq ya ce din nan ra'aytu ibn umar ya ajinu naga ibn umar ya ajinu yana ijinu ayyaba'u yadayhi alal ardi ma'ana yana sanya hannayen shi a ƙasa kamar yasna'ul ladhi ya'jinul ajina kamar yadda mai damun kulli yake yi ko ba sai da ake damun kulli bane da matsar kulli haka ba haka ake matsar shi ba to dan Allah me ya rage kuma bayan wannan fasara me littafin ne yake fasarawa yanzu mun gane wannan da kyau amma sai mutum ya ce a ya karanta a sifatin salati an ce kana ya ajinu fi salati ya atamidu ala yadayhi sai ya ce wai ya atamidu ala yadayhi din nan shine fassara jin to wai koya maka haka siddan ka kinkima littafi ka je kana karantawa mun gane wannan ko to gashi a cikin wannan littafi shine dama ya ruwaito wannan hadisi ne kuma ainihin hasan gashi mun ji to sai alƙawarin da muka alƙawaranta a jiya dama dama ko yanzu ma ai mun yi magana muka ce duk wanda kaga yana sanya hannu din nan zai tashi shimfiɗa in ma dai shi an ci ne ko kuma gargajiyanci amma ba shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ba shari'ar da manzon Allah ya zo da ita dunkula hannu haka ake za a tashi ka rinka yin haka ka ce matar ka ta rinka yi ka ce baba ka ta rinka yi ka ce yar ka ta rinka yi ka ce duk kowa da kake umarni wa amur ahlaka bis salati da aka ce ka umarci iyalinka fasi sallah din nan jama'a ya kamata mu fahimci ba fa sallar wani malami ba wallahi in ka koya wani wata sallah ta wani malami ka rubuta ta annabi wuta zaka ji Allah ya ce wa mur ahlaka ka umarci iyalinka bis salati ƴaƴanka da matanka da duk wanda nauyin shi yake a kanka sannan ya ce wasbir alaiha ka jure kai kuma akan yin sallah din ka kuma jure a wajen umarnin su da yin sallah din sai dukkan mu sai mu je makarantun matanmu makarantun ƴaƴanmu mu ga aqida ana koya musu irin ta manzon Allah ko ko ana koya musu zagin Allah ne alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu ana koya musu sallah irin ta manzon Allah ko ko ana koya musu sallah ne ala hasbil mazhab ko ko ana koya musu sallah ne a gurgurdan gargajiya sai mu dawo wajen azumi haka zakka haka abin da ya shafi aikin hajji haka kuma sai a dawo abin da ya shafi mu'amalat aure ciniki daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nakalto musu kai tsaye koko da maganganun wana da wani ana dasa wa mutane wana da wani a zuciyarsu sai ka taso yadda kake ganin kwarjinin shehu wane ko liman wane ba ka ganin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har shi yasa sai a zo ana magana sai a ce ai malam wane ya ce kaza to amma kuma ga hadisi to amma muna ganin maganar malam wane ta fi sauki wannan bala'i kenan kuma Allah ya raba mu da shi duk abin da ma'aiki ya zo da shi sauki ne don haka kowa zai iya yi to shi yasa gashi a cikin wannan littafi tahrirul wasila na Khomeini a cikin kitabu salati shafi na ɗari ɗaya da hamsin da tara ga ka saurara da kunnen ka kaji abin da Khomeini yake cewa kana nan kana faɗa da masu dunkula hannu ashe kai jinin dakon shi'a kake mun gane wannan ko gashi yake cewa wa an ya tamida ala yadaihi inda nuhudi idan mutum zai tashi zai yunkuri ya tashi ya dogara akan hannayen shi sai ya ce min gairi ajinin bihima kalmar da aka yi amfani da ita a hadisin sai Khomeini ya ce kada ka yi sai ya ce min gairi ajinin bihima ba tare da ya dunkule su ba saboda haka shi'a ne suke faɗa da dunkula hannu a sallah amma sunna tabbatarwa suke za ka iya fahimta ta idan na ce maka ka je ka ɗauki littafin su miftahul karama fi fiqhil imama wani dan shi'a ya rubuta shi zamanin ibnu taymiya ya ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matayen ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi ya ci mutuncin su baki daya a shimfidar wannan littafi da yayi sai ya kawo ka'ida da cewa ka'ida daga cikin ka'idodin shi'a imamiyya shine duk abin da ahalus sunna suke yi suka samo ta hanyar waɗannan sahabbai waɗanda suka yi ridda kafirai fasikai shine ka saba wannan abu shi yasa ya gina wannan littafi baki ɗaya a ƙarƙashin sabawa abin da aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi misali ɗaya da za a buga abin da annabi ya sunnanta shine in an rufe gawa sai a ainihin tura ƙasa da tafin hannu ana turawa da cikin tafi haka kowa ya tura so uku ba tare da an karanta minna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan bid'a ce hadisin da yazo akan wannan mas'ala hadisi ne munkari abin da yake sunna shine a tura kasa din kowa ya tura so uku sa'annan an gama tura an kasa ta rabu in za a sa cebur din a sa tare da cewa a tura da hannu din shine asalin sunna duk sanda aka ce maka sunna kar ka je karanta a wani littafi ai gashi Imam Nawawi a cikin littafin shi Al-Minhaj ya ce a tura da cebur a'a annabi ya ce a tura da hannu ina ruwanka da maganar wani mun gane wannan ko saboda haka sai su sai suka ce a cikin wannan littafi miftahul karama ko minhajul karama sai suka ce a'a ka sa bayan hannu ne kai kuma dan ka sabawa ahlus sunna to gashi daga annabi yanzu muka karanta abdullahi dan umar me yace yace kana ya ajinu fi salati annabi ya kasance yana dunkula hannun shi a cikin sallah ya tamidu ala yadaihi idza qama idan zai miƙe haka yake yi sai Khomeini yace wa an ya atamida ala yadaihi inda nuhudi min ghairi ajinin bihima ya sa hannayen shi wajen tashi amma kada ya dunkule su ya tunkuɗe shari'ar manzan Allah ko bai tunkuɗe ba to sai ka sani da cewa dama suka ce su kwata-kwata abin da ya zo daga wurin waɗannan sahabbai ba za su karɓa ba abin da ya zo daga waɗannan al'a'imma nasu guda goma sha biyu su ne shine abin da za su karɓa waɗannan al'a'imma nasu guda goma sha biyu in ka ɗauke saidina ali da 'ya'yan shi babu wanda ya kai matsayin a ce malami mujtahidi daga cikinsu wani ma a ƙwariyar anguwarsu babu wanda ya taɓa jin labarin shi amma su sun tabbatar da shi ne imami ko da a ƙaddara dukkansa sun kai matsayin malanta na ijtihadi tsakaninmu da Allah sai mu duba sai suka ce waɗannan limaman sun fi annabi manzo sun fi mala'ika muƙarrabi na kusa da Allah daraja a wurin Allah abin da Khomeini ya faɗi cikin tahrirul wasila kenan shafi na hamsin da biyu a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu ya ce wa inna min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalu a cikin shafi na hamsin da biyu na littafin al-hukumatul islamiyya Khomeini ya faɗi haka to shikenan duk abin da ya zo musu daga waɗannan al'a'imma limamai tunda sun fi annabawa sun fi manzanni sun fi mala'iku na kusa da Allah daraja shi za su karba ba abin da ya zo ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba tun daga wasu can da suka fi shi daraja to wannan shari'a ta cewa an ka tashi sallah zaka tashi hannunka a dunkule daga manzon Allah ta zo ba ta zo daga waɗannan al'a'imma nasu ba dan haka yasa hannu ya share ta gashi sai wai in baka gane ba fa sai kuma ya ce ai abin da nake nufi da min gairi ajinin din nan kada ya dunkule su la ya qabidhuhuma kada ya sake ya dunkule su bal yabsutuhuma alal ardi sai dai ya shimfiɗa su akan ƙasa in zai tashi ina masu shimfiɗa hannu suna cewa wai ijinu dungun kuturu wai ijinu dungun kuturu manzon Allah kake wa izgilanci ba mu ba zaka je lahira da wace fuska zaka daga ka kalli manzon Allah ka yi wa manzan Allah jafa'i a nan, jahilci zai zama uzuri, in ya zama baka sani ba, rashin sani sai ya zama, in rashin sani ya zama uzuri, rashin sani sai ya ja ka kuma ka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama jafa'i. To saboda haka wallahi azim wannan hallaka ce mutane suka saka kansu a ciki ba don komai ba don hasada da hikidu wanda suka kallafa wa zuciyarsu. Shi yasa idan an yi muku nasiha an yi muku kunki to shi kenan sai mu ce kai shi an cinku ne ya fito sai mu ce shi an cinku ne kawai ya fito shekara da shekaru kuka kuna kare irsali ashe irsali din nan shi an ci ne sakin hannu a sallah sakin hannu a sallah asalin shi shi an ci ne yana nan a wannan littafi a cikin wannan littafi ta harirul wasila za mu zo za mu karanta maka insha Allahu ta'ala ba da daɗe wannan ba kuka daɗe kuna kara waɗannan abubuwa aka yi shiru sai dai ana ta cewa a daga annabi ne kuna ta musu to ashe ku dai shi an ci kuke a ɓoye mai ta kuce take ta fitowa sarari kun kara wannan irsal an buga an buga sai da aka fito aka ce to mutanen nan fa 'yan shi'a ne dan 'yan shi'a ne suke tsayawa tsayin daka su ga cewa suna faɗa da ƙabdu ƙabdu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi da tabi'i guda goma sha takwas suka ruwaito ta wacce sunna ce zaka samu sahabi goma sha takwas ya ruwaito ta sai ka shafa a cikin sunnoni to amma aka zo aka yi ta faɗa da ita mafi yawancin limaman juma'an garin nan ba sa sakin hannunsu ba sa runguma hannunsu sakin hannunsu suke yi kwaya ɗaya ne ya dawo ya gyara akan haka amma duk waɗanda muka sani ɗin nan sai wanda aka sa kwanan nan su ne kwaya biyu kenan sabon masallaci amma bayan haka duk sauran masallatan nan sakin hannu suke babu irin nasihar da ba a yi musu ba to wani bala'i ya wuce wannan a gaya muku gaskiya a bayyana muku a yi muku nasiha a sirrance a bi ku haɗaka a yi muku sai su zo masallaci sai su ce wai an zo an tilasta musu an matsa ka je an tilasta maka ba ku kuka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba ku da kuka rinka jiro za a dora fa a saka kakakin lasifika daidai zauren gidanka ai ta maka lugudan ba ma bumai na kaulasan amma kai haddaka za a bi ka a ce akramakallahu ana girmama ka fa a ka'ida tunda ka fajirce wa manzon Allah bai kamata fa a ce akramakallahu ba amma ana girmama ka a ce maka gashi amma sai ya fito sai ya ce an je an tilasta mai ai su ma suna da hadisin sakin hannu duk wanda ya ce akwai hadisin sakin hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama makayyaci ne bai halatta a sake daukan magana daga gare shi ba dan menene ba kwa karanta ilimin hadisi ne ka je ka karanta ainihin kutubul jarhi wat ta'dil ka ga cewa maratibul jar duk mutumin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya su daya har abada aka ce ko ya tuba imam suyarafi ya ce bi halatta a sake karɓar riwaya wurin shi ba to Allah ya kiyaye dangane da bayanin da muka yi akan cewa sakin hannu a sallah ɗin nan da ake yi ake kuma kare shi a daina danganta wannan magana ga imam malik imam darul hijira abi abdullah alaihi rahmatullah Imam Malik imami ne daga cikin a'immatu ahli sunna wal jama'a wanda yake bi kuma yake aiki da sunna tsakanin shi da Allah hatta tawaffahu Allah har Imam Malik ya mutu qabdu yake a sallah Imam Malik baya sakin hannu a sallah Ibn Abdul Barri an-Numari a cikin littafin shi Al-Intiqa fi Fada'il Salasati al-A'immati al-Fuqaha yace Imam Malik a ya taɓa ba da fatawa a zamanin shi dangane da wani saki da aka matsanta wa mutane akan sharaɗi cewa kowa ya zo ya gwamna mu baya'a wanda duk bai yi wa gwamna mu baya'a ba to in aka kama shi za a yi mai azaba amma in ka zo har kai mubaya'a din ka sake ka je ainihin kuma ka warware mubaya'a matarka ta saku shine imam malik ya ce ku je ku yi wannan mubaya'a wannan saki da aka sharɗanta muku har abada biyu ba daga baya ku zo ku warware wannan mubaya'a aka kama imam malik aka ce zai gwamnati ta waye aka yi mishi duka har hannun shi ya kage shine ya tashi sallah baya iya ɗora hannun shi ɗaya akan ɗaya a kirji wannan baya zama dalili akan irsali imamu malik a cikin littafin shi ya ruwaito hadisai guda biyu waɗanda suke tabbatar da cewa hannu ana rungume shi ne a sallah ba a sakin hannu a sallah to ra'ayi ne na wasu malikiya su ma abin da suka ce cewa suka yi duk sa'an da mutum ya saƙi runguma hannun shi a sallah da nufin ikimadi dan ya ji daɗin tsayawa suka ce ya aikata makaruhi ibnu hazmin ma cewa ya sallar shi ta ɓaci shi yasa wanda ake cewa ya zo ya rungume hannu ɗin nan ba ana ce mishi ya zo ya rungume hannu ba ne da nufin ya ji daɗin tsayawa ana ce mishi ya rungume hannu ne dan me dan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan har malikiya suka ce yin haka mustahabbi ne ka je ka dauki littafin a sheikh abdurrahman al-jazri al-fiqh ala mazahib al-arba'a saboda haka dukkan mazahibu na ahli sunna sun tafi akan cewa rungume hannu a sallah shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kamar yadda muka ce ko dai ya zama taƙalidancin tsiya ne da mazhaba wanda yake mazhaba ba ta yadda da sakin hannu din ba ita kanta kamar yadda ka ji sai dai ƙarya da ake nasabawa gare ta ba a fahimci karatun mazhabi ba ko kuma ya zama taƙiyya ce ma'ana shi an ci ne mutane suke ɓoyewa a zuciyarsu dan in ba shi an ci ba an ce maka gashi daga annabi kai ma ka gani gashi daga annabi amma kuma ka taurare shi an ci ne kawai to shine muka kawo muka ce dama za mu bayani insha Allah ta'ala zaka ji mazhabin shi'a su ne suka ainihin ce in ma ka runguma hannunka a sallah sallar ka ta ɓaci sai dai wai in ka shiga cikin ahli sunna kana tsoron kar su far maka su gane kai ɗan shi'a ne to sai ka rungume ainihin hannu ɗin ma'attaqiyya gashi a cikin wannan littafi kamar yadda na faɗi tahrirul wasila na al-Khumaini a cikin mujalladi na farko kitabus salati shafi na ɗari ɗaya da sittin da bakwai yace alqawlu fi mubtalati salah bayani akan abubuwan da ke ɓata sallah sai ya ce wahiya umurun abubuwan da ke ɓata sallah suna da yawa ahaduha ɗaya daga cikinsu alhadasul asghar wal akbar hadasi babba karami da babba ma'ana tusa da fitsari da kashi da janaba da haila da haihuwa fa innahu mubtilun laha aina ma waqa'a fiha duk inda mutum yake sallah ko a wani hali yake a cikin sallar shi ɗayan waɗannan abubuwa ya faru sallah ta ɓaci wa law indal mimi min taslimi alal aqwa amdan aw sahawan aw sabqan yace ko da wajen minjaye ta assalamu alaikum sai tusa ta subuce shikenan sallar shi ta ɓaci mun gane wannan yace wannan ita ce magana mafi ƙarfi ko da gangan wannan ainihin hadasi ya faru ko da rafkanuwa ma'ana ko ya subuce mishi yace sallar shi ta ɓaci adal maslus wal mabtun wal mustahaba ala ma mar ya ce sai dai wanda ke fama da ciwon tasalsuli na fitsari da wanda ke fama da ainihin larurar ciwon ciki da kuma mace mace wadda take da ittihaba su a irin wannan halin ba za a ce ainihin wato a sallar ta ɓaci ba saboda wannan larura abu na farko kenan dangane da al'amuran da suke ainihin wato bata ita sallah ɗin sai ce saniha abu na biyu daga cikin abubuwan da ke ɓata sallah at-takfiru التكفير على وزن التفعيل أي التكفير كافر cewa Allah butul cewa Allah kangarewa ni'imar Allah menene sai ce wa huwa wadu ihdal yadaini alal ukhra shine dora hannu daya akan daya nahaw ma yasna'uhu ghairuna kamar yadda wasu waɗanda ba mu ɗan shi'a ba suke yi wa fata sallah amdan in an yi shi da gangawa ga magana mafi karfi a gurin shi'a la sahawan in ba da rafsanwa aka yi shi ba wa in kana al-ahwatu fihi al-i'ada yace ko da da rafsanwa mutum yayi abin da yafi natsuwa shine dai ya sake sallah din ma'ana ko da da mantuwa kai ka manta ka saka hannunka a kirji haka to yace abin da yafi daidai shine ka sake sallah din sai yace wala ba'asa bihi halat taqiyya amma a halin takiyya ma'ana an ka shiga cikin ahli sunna waɗanda su sunna ta nuna za ka rungume to in ka shiga ciki kana tsoron ka su gane kai ɗan shi'a ne ka makale hannunka haka wai babu laifi akan haka taqiya menene taqiya taqiya a wurin shi a zindiƙanci ne ma'ana kana da aqida ka ta shi'a in ka shigo cikin ahlus sunna wai sai ka koye wannan aqida duk abin da suke shine sai ka yi akwai dan shi'a da ya zo nan muka tattauna wata shekara da watan azumi 1993 da muka tattauna muka tattauna nan da muka tashi sallah kuma sai na wuce zan yi limanci sai kuma ya bi ni sai da muka fita mun je nan gaban masallaci sai na ce na yi mamakin ka kuma da ka iya bi na sallah sai ya ce eh ai attaqiyya sai na ce ai wannan tafiya ƙarya ce don kuna dangantawa ga Ja'far Sadiq cewa wai ya ce attaqiyya dini wa dini aba'i yin wannan taqiyya din addini na ne ni da iyayena da kakannina a a taqiyya a wurin shi a munafinci ne abinda ake nufi da taqiyya shine Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa kafirai bai halatta ku kulla dangantaka ko abota ko kuma ainihin ka ba su kai ba sai dai in kana jin tsoron za su afka maka to amma sai su shi'a suka fassara wannan aya akan cewa ahli sunna din ai su ne kafirai dan haka da su Allah yake illa an tattafu minhum tuqa Allah ya kiyaye to gashi shi yasa duk wanda yake ahli sunna muna jan hankalin shi mune mishi nasiha ya ji tsoron Allah ya daina ainihin fada da waɗannan abubuwa kana fada da ana tashi ana dunkule hannu gashi sunna ta tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Khomeini ya ce kada ayi kana fada da qabdu qabdu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sahabbai sun yi matan annabi sun yi matan sahabbai sun yi tabi'ai sun yi atba'u tabi'ina sun yi sai imam malik duk akan haka suka mutu haka ibnu abdul barr ya faɗi a cikin littafin shi at-tamhidu lima fil muwatta min al ma'ani min al ma'ani wal masani yace har imam malik ya mutu runguma hannu yake a sallah to ina aka tashi aka ga malikiya kuma duk suna sakin hannu a sallah dan haka nasihar da muke muku ya jama'a ku daina sakin hannunku a sallah babu kyau ba addinin annabi bane sallallahu alaihi wa alihi sallama ba addinin annabi bane ku daina sakin hannu a sallah amma mu ba mu ce wanda ya saki hannu a sallah ya zama kafiri ko ba za a bi shi sallah ba muka ce sakin hannu a sallah ba daga annabi ya zo ba kuskuren fahimta ne aka yi in wasu sun yi kuskuren fahimta bai halatta gare ka kai ka zo ka ɗauki kuskuren fahimta su ka ci gaba da shi ba ga gyara ya samu qad ja'atkumul bayyinatu hujjoji sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku dan haka baka da wata hujja da zaka sake tashi ka saki hannunka a sallah ƙarya da suke muku su ce akwai hadisin sakin hannu a cikin nailul awqar ko cikin bidayatul mujtahidi ko kuma cikin littafin al aujal sharhi na muwatta duk waɗannan ƙarirai ne baki ɗaya tun shekara aru aru muke mukabalanta su da cewa a kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam imam shaukani cikin nailul awqar hasali ma abin da yace cewa yin ainihin qabdu ma wajibi ne abin da yake nufi da wajibi sunna muakkada ma'ana da ma za ka bar yin qabdu din a yadda imam shaukani ya faɗi to sallar ka ta ɓaci in ka bari da gangan inda mantuwa ne kuma sai ka yi sujuda qabli kenan tunda ya ce wajibi ma'ana sunna muakkada amma saboda ba a fahimtar larabci ba a fahimtar karatu a ƙasar nan sai ka ji babban malami ya fito ya ce ai yana nan a cikin nailul awqar mun gane wannan da kyau ko maganganu kasashen mu ba a iya bambance maganar wani malami da kuma hadisi ba hadisi shine abin da aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da isnadi zuwa gare shi tiryan tiryan kuma aka bincika ya inganta sai kai tsaye a ce annabi ya ce ko yayi ko ya tabbatar amma abin da aka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wannan baya zama hadisi wannan sunan su ainihin maganganu maganganun duk da ba a nasa ba su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama al-yamani ya ce la tusawi durayham ba su yi daidai da darajar kwandala ba ba su da wani amfani baki daya saboda haka duk wanda ya tashi zai tashi a sallah ya fara yin jilsatul istiraha sannan in ya tashi ya dunkula hannun shi haka aka samu daga annabi kada wanda ya sake shimfiɗa hannun shi a ce mu ne muka faɗi muka ce gashi daga annabi a cikin littafin an-nihaya fi garibil hadith da kuma garibul hadith na Abu Ishaq al-Harbi babu kyau a tashi a buɗe hannu ɗin dan bahaushen ba a ce ba kyau ba baya fahimta babu kyau a saki hannu a sallah babu kyau in an tashi tashi a shimfiɗa hannu abin da yake da kyau kuma yake daidai ka ɗora hannunka akan kirji in kuma ka tashi ka dunkule hannun nan naka wabillahi tawfiq Allah ya shirya da mu wannan a takaitan takaitawa bayanin da za a yi kenan akan wannan sai mu ci gaba da karatu a cikin ainihin littafi din to dama malam yayi bayani akan jilsatul israha har inda muka zo da yace ar-raka'atu thaniya raka'a ta biyu bayan yayi jilsatul israha ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية يتي سي ينقلي يتاشي يدنقلي هنا ينشق دابيو يأذى سأكن كسا kamar yadda mai damun kulli take matse ainihin kulli din haka zai tashi zuwa raka'a ta biyu ita raka'a ta biyu din nan wahiyar rukunin rukuni ce kowa sai da ake matse kulli ko kuma ko a ahlari ba an karanta ba menene al'ajin kulli ya ce to kama ya qabidhuhum al'ajin wannan ba gwaru gwaru ma kenan ba wannan ko bobawa zai gane wannan in dai bobawa dai ya koyi bobawa ya koyi ainihin larabci zai gane abin da ake nufi yace kama ya qabidhuhum al'ajin yace ya qabidu mun gane ko qababa ya qabidu wannan bai fito da kalmar karara ba to amma fa ma tuhunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu bit wa in wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha duk wa'azi duk aya duk abin da za a kawo wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila duk inda suka ga hanyar shirya ba za su bi ba duk inda suka ga tabata ita za su bi in ba dan haka ba dan me waɗannan abubuwan sun kai rikici akan su ne har aka yi ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama dama me muke nema duk ba zaman haka muke yi ba a ce dai daga annabi ba wannan a ce surutu wannan a ce wannan ya buɗe baki ce daga annabi sai kai manzon Allah kara sallallahu alaihi wasallam amma ina tarbiya ce ai tarbiya ce abin yadda aka yi tarbiyar mutane ku gwada ku gani mu yi tarbiyar yan ƙananan yaran mu masu tasowa akan jin maganar Allah da ta annabi kawai kaga za su za su zama irin su Abdullahi bin Umar ne za su zama irin su Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yana koyar da aikin hajji ta matuƙi duk baki ɗaya da ya gama sai wani ya ce ai kuma babanka Umar ya ce kirani sai ya ce magana ta zaka bi ko ta ubana ai magana annabi zaka bi ko ta ubana ya ce maganar ka zan bi ya ce magana annabi zan bi ya ce ka tashi ka ba mu wuri ma'ana ma dan menene sai an faɗa annabi kuma ka ce wai wani mun gane wannan da kyau ko to shi yasa tarbiyya za a zo a yi in aka zo aka yi tarbiyyar yara da mata din nan akan aqida ku dai maza kun zama yan tauri sai an buga an buga an dandaka sannan a samu cikin ɗari mai yiwa a samu uku eh maza sun taurare mata din nan yanzu su baki shi yasa kaga gashi nan suna ta samun haske a cikin rayuwarsu sun bude sai su zo in suna cikin gida haka sai zo ce suna son a nuna musu ya ake dunkula hannun sai a ce haka ake yi sai a dunkule din a nuna haka ba su ne ma masu damun kullum ba sai shine Allah ya shiryar da mu wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula yace haka yadda yayi a cikin raka'a ta farko haka zai a cikin raka'a ta biyu illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istiftah sai dai ba zai karanta du'a al-istiftah a cikin ta ba wa yaj'aluha aqsar min min ar-raka'ati al-ula raka'a ta biyu zai gajarce ta ba za ta kai tsawon raka'a ta farko ba al-julusu lit-tashahhudi sai kuma bayani akan zaman tahiya tunda an yi maka bayanin raka'a ta farko aka ce raka'a ta farko duk iri ɗaya ne da ta biyu ko sai dai ita ta biyu babu du'a istiftahi to amma da ka miƙe a ta biyu ko da a sallar da ake bayyana karatu ne raka'o'i biyun magriba na farko raka'o'i biyun farko na isha raka'o'i na asuba waɗannan da ake bayyana karatu ba daga miƙewa sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ba sai ka yi a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka fara a bayyane sai ka dan yi shiru gwargwadon karanta waɗannan din shi yasa hadisan da suka zo dangane da cewa ana ɓoye basmala su ne suka inganta ka je ka karanta bulugul maram ma shi kanshi alhafiz ya yi tawfiq a tsakanin waɗannan hadisai wannan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya karanta ainihin basmala sai wannan ya ce baya karantawa ne a bayyane gashi nan dai in ka je ka dauki bulugul maram za ga yadda aka bayani a kansu shine hafiz ya ce to haka ya kamata a dauki waɗannan hadisai ba a ce wai wannan ya nuna kwata kwata annabi baya yi ba mun gane wannan hadisan ku da suka zo suna cewa ana bayyana basmala a waɗannan hadisai ba su inganta ba sai hadisi kwaya ɗaya ne ya inganta shi kuma magana bayyana na basmala da ta zo a ciki akwai nakara a cikin ta shine hadisin ainihin Abu Huraira wanda al-Mujmir ya ruwaito daga gare shi cewa Abu Huraira yayi sallah da ya bayyana karatu ai ya bayyana basmala ya bayyana karatu da ya idare ce haka ya samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sadar da ta zo cewa ya bayyana basmala din nan bata inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai nakara a cikin ta sai kayi karatun hadisi zaka iya bambance wannan magana ta shigo ciki ne wannan ba ta annabi bace wannan ta sahabi ce duk sai in ka bambance in kai karatu zaka iya bambance waɗannan abubuwan gaba ɗaya to shine sai yake cewa aljulusu litashahhud sai kuma zaman tahiya fa idza faraga min ar-rak'ati ath-thaniya qa'ada litashahhud idan ya gama raka'a ta biyu din nan sai ya zauna dan tahiya wa huwa wajibun ita ta hiya wajibi ce ma'ana sunna ce mu'akkada kamar yadda muka bayani a muqaddima wa yajlisu muftarishan zai yi zama na iftirashu kama sabaka baina sajada ne kamar irin zaman da muka siffanta a wajen sujuda guda biyu din nan ya zauna a kafa shi ta dama ya kafa shi ta hagu ya kuma ainihin kafi yatsun shi na dama su fuskanci alkibla ya dauki hannayen shi ya dora a tsakanin cinyoyin shi da guyawun shi kamar da yadda muka bayyana shine iftirash lakin la yajuzu liqa'a huna sai dai zaman iqa'u bai halatta ba a yi shi a nan shine zaman da zaka yi ainihin wayan ka suna kan digadigan kafa ka to ba yin irin wannan zaman a wannan wurin shi yasa zaman tahiya mutane sai su kula irin wannan kawai ake tahiya ta farko da kuma tahiya ta duk wata sallah da take da raka'a biyu kamar sallah sallar idi sallar roƙon ruwa sallar asuba an ka tashi zama irin zaman da kake a raka'a biyu din nan ta farkon azhar da raka'a biyu ta farkon la'asar raka'a biyu ta farkon magriba raka'a biyu ta farkon isha irin shi ne ake yi to ba a yin zaman iqa'u a wannan zaman zaman iqa'a shine wannan da muka bayyana na sunna din ana yin shi ne a wurin da ya zama tsakanin sujuda guda biyu shi ma wani lokacin ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى sannan sai ya ɗauko tafin hannun shi na dama ya ɗora a kan cinyar shi da kuma gwiwar shi da dama ma'ana kamar ga ainihin ga cinyar shi nan ya kwantar da ita to hannun nashi ana son sai ya zama ainihin ya taɓa gwiwar shi da shi kuma ya taɓa ainihin cinyar shi hannun shi na hagu haka zai ainihin rungumo gwiwar shi haka bangaren yatsun hannun sun danko gwiwar bangaren kuma tafin hannun shi kuma ya runguma wajen bangaren cinya daga mahadar gwiwa mun gane wannan ko to haka in ya zo aje hannun shi na dama kuma sai aje shi can kusa da ƙarshen gwiwar shi yana taba cinya shi yana kuma taba ainihin abin nan cinya shi shine sai yake cewa wa rukbatihi yumna wa nihayatin wa nihayatin wa nihayatin mirfaqihi al-ayman ala faqidihi la yub'idhu anhu sannan karshen hannun shi karshen idan hannun shi gwiwa hannun shi na dama din nan ya zama yayi saiti da ainihin cinyar shi kada ya nesanta wannan ainihin hannu nashi daga daidai inda cinyar tashi take ma'ana idan mutum ya sa hannun shi haka to wannan ainihin biwa hannu nashi kar ta kauce kuma tana can waje haka ta kauce a'a ta zama saitin cinyar ba wai kuma ya kwantar da ita akan cinyar ba dan ya kwanta kuma zai zama ya durkusa haka ke a'a ya yana tsage din haka amma yana saiti da ita cinya din wa yabsutu kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra tafin shi na hagu kuma sai ya shimfida shi akan ainihin cinyar shi da kuma gwiwar shi ta hagu kamar yadda muka sifanta wala yajuzu an yajlisa mu'tamidan ala yadihi bi halatta yayi dafe ba ka san za ga wani in yi Allahu akbar sai ga tun tsire haka to bi halatta mutum ya haka ba kar mutum yayi dafi haka dafi kwata kwata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana yin dafi mun gane wannan ko ko a sallah ko ba a sallah ba to amma ya za a yi haka dattijo ya girma shekara 60 ko 70 ko 50 ba a koya mishi sallah ba haka aka bar shi shikenan sai zauna sai ga yayi dafi sai tuntsire ya ya dago tunya haka sai ta daga wannan kuma haka gashi nan dai da ka gani sai ka kamar yau ya karbi kalma wa khususan al-yusra yace musamman ma hannun hagu kai ya sake dafe da shi dan dama hannun dama ai kowa san akwai aiki dan yatsu ga yadda za su ga yadda yatsa zai kada ko to amma hannun hagu shine wani zai ga to wannan hannu da a dora shi haka ayi dafe mana shine sai tuntsira sai ya dafe tahrikul asba' wan nazaru ilaiha bayani akan kada yatsa da kuma kallon yatsa din ana iya cewa al asba ana iya cewa al usba ana iya cewa al isba duk wanda ka karanta al-isba al-asba al-usba to yatsan ka din nan ka karkada shi din shine yafi sannan kuma sai ka zura mai ido har san da zaka yi sallama anan ne kawai idan ka zai kauce daga wurin sujuda kai dawo yana kallon yatsan ka lokacin duk da ka zauna zaman tahiya na farko ko na biyu abin da zaka yi kenan sai ka zura wa yatsan ka ido kai ta kallon shi kana kada shi wa yaqbidu asabi'a kasihi al-yumna kullaha sai ya ainihin dunkule yatsun hannun shi na dama gaba ɗayansu wa ya ba'u ibhamahu ala isba'ihi alwusta taratan wannan ainihin yatsa na shi babba waɗannan yatsu guda uku na hannun shi na dama waɗanda ke jere da ɗan ƙarami da mabi da ɗan ƙaramin da kuma na tsakiya sai ya ainihin dunkule su haka wannan babban yatsa na shi sai ya ɗauko shi sai ya ɗora shi akan wannan yatsa na tsakiya sannan sai kuma ya nuni da wannan yana ainihin kaɗa shi wani lokacin kenan wa taratan wani lokacin kuma yuhalliqu bihima halqatan sai ya ɗauko wannan babban yatsa sai ya naɗe shi a jikin waɗannan guda biyu shi yasa yake bihima mun gane wannan babba sai ɗauko sai ya naɗe shi haka a jikin wannan kaga kaifiya ta biyu kenan wa yushiru bi isba'ihi sababa ila alqibla sannan kuma sai ya nuni da yatsan shi na nuni shi kuma ya rinka kallon alqibla wannan din wa yarmi bi basrihi ilaiha sai kuma ya zira mai ido rinka kallon shi ba sai ka kai da kanka ba haka wani ma ba zai gane ba kawai kana nan kana fuskantar daidai al-qibla din sai kawai sai ka zira mishi ido kawai haka kuma kana ta kadawa wa yuharrikuha sai kuma ya rinka motsa wannan yatsa yad'u biha haka zai yi wajen tahiya wajen salati har zuwa addu'a saboda addu'a ita ce karshe daga ita sai sallama tahiya salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai addu'a shi yasa yace yad'u biha haka zai ta kadawa tun daga tahiya har zuwa ƙarshen addu'a din shi yasa yace min awwali tashahudi tun daga farkon tahiya ila akhirih har zuwa ƙarshen ita tahiya din ko kuma ƙarshen addu'a din in ka fara ɗagawar haka za ka yi kana kaɗawa hannun naka har sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in sallama biyu za ka yi sannan sai ka warware amma ba wai in ka zo wurin kana cikin kada an ka zo wurin ashhadu an la ilaha sai ka gallake shi haka ya tsaya ko kuma kana gama tahiya sai ka haka ka san haka wasu suke gargajiya kenan wannan duk wanda ka sai ka ga yana da yayi ya gama to shi kenan ya gama fa yanzu liman yake jira ka ba na habahu shi ya gama nashi aikin da aka sa shi Allah ya raba mu da gargajiya to shine sai ya ce wala yushiru bi isba'i yadihi al-yusra kada ya yi nuni da yatsan shi na hagu ma'ana yana nuni da dama kuma yana nuni da hagu ba fi arfi sai wahada hula sharika lahu don wasu saboda asbiya asiyasiya wai da ya nuna yatsa ɗaya haka a'a ya nuna ɗan ɗaya nan ɗan ɗaya nan wai shi fi arfi ne ba mpl ba shi yasa duk sanda aka bar mutane ba a koya musu addini ba an hallaka su to ina siyasa siyasa ta musulunci ma ba a son ta harbi sallar ka balle wannan siyasa ta neman tuwo mun gano wannan ba ga su suna ta taro ga yanzu dukkan su ya haɗe sai ran da aka saka ƙuri'a zaɓe ya fito dukkan su zai rabe yanzu yanzu suna ta haɗo kai suna ta haɗo kai suna ta haɗo kai shi yasa munasaba akan haka ma kada dan siyasan da yazo ya same ni wai da Allah a jawo hankalin jama'a wai su saka musu ƙuri'a ba kwa sallah ba kwa addinin musulunci sai da zabe yazo sannan za ga mutum da sun gureren tarbi ai mu kuma tarbi bid'a ne a wurin mu kajin da ka buga sai ga mutum ya taho da tarbi ya zubar tarab yawwa yanzu za a yi addini saboda suna son ƙuri'a babu wanda zai saka muku ƙuri'a babu wanda zai saka muku ƙuri'a ko dai musulmi yi wa gwamnati tawaye ko kuma musulmi su kafa tasu siyasar a ku sa mata suna mana a kafa siyasa a sa jam'iyyar annabi Muhammadu a zo a aje akwatin zaɓe ka zo ga SDP ga NRC ga SS wane ne ga duk waɗannan matsiyatan su zo ga ta annabi Muhammadu ya saka ya saka ya saka wacan ya gani ranar kiyama da wannan idan zai ɗaga ya kalli ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da kyau saboda haka kada ɗan siyasan da ya zo malam ku ne da jama'a kuna da ɗalibai mata kuna da ɗalibai maza akwai samari don Allah mu a taimake mu za mu taimaka addini duk ƙarya kuke yi ko ba wanda zai ce zai taimaka addini a Najeriya mu yadda yaudar in zai za ku taimaka addini kakkali ka fosta don hoto haramun ne ka fara da fasikanci shine zaka zo ka ce kuma zaka taimaka addini tun dan baɗin ka shi kanshi fasikanci ne hoton da ka liƙa ka manna ka raba mutan anguwa da mala'ikun rahama kai ne zaka taimaki addini eh ba zai taimaki addinin ba dan me zai taimaka to me yake nema ai an rena hankalin mutane ne sai mutum ya zo ya ce ku saka mini zan yi muku da sai ya yi haka sujjar sai ya ce ku saka min dan na taɓa yi muku ko kuwa ku saka min ƙuri'a saboda na taɓa yi muku kaza na taɓa yi muku kaza amma a ku saka min zan yi muku dace yana da miliyoyi bai yi ba sai yanzu ne da ya zai hau yau yana ɗarɗar nan da kwana bakwai sojoji za su zo su muzurai su kwace Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wala yushiru bi isba'ihi bi isba'i yadihi al-yusra kai ya nuni da yatsan shi na hagu wa yaf'alu hadha kulluhu fi kulli tashahhud a kowace tahiya ya zauna haka zai yi mun gane wannan ku shi yasa tahiya da ake na salatu tarawih din nan mu fahimta salatu tarawih din nan rak'o'i bibi nan kowace fa mai zaman kanta ce kowace raka'a biyu aka tashi sai an yi mata du'aul istiftahi sai an karanta mata fatihata da surata an yi mata tahiyarta an yi mata salati an yi addu'a sannan ai sallama salatu tarawih waɗannan rak'o'i bibi din daban-daban daban suke ba wanda ke da alaka da wata sai yace sigatu tashahhudi wa du'a'i ba'daha ba'dahu yace sigar yadda tahiya din take da kuma irin addu'ar da ake yi bayan tahiya din wa tashahhudu wajibun ita dai tahiya wajibi ce zaman tahiya ma wajibi ne ma'ana in ya faɗi wannan wajibi yana nufin sunna mu'akkada kamar yadda muke tabbatarwa idza nasiyahu idan mutum ya manta ita tahiya din sajada sajada tayi sahau sai ya sujuda da ainihin sahau sai yayi qabli kenan ko da sahihiyar magana wasu kuma sai ka ce sai yayi ba'adi wasu kuma suka ce sai ya kalli inda annabi ya kabli yayi ya kalli inda annabi ya ba'adi yayi wasu kuma sauran kuma suka ce duk abin da yayi wasu kuma suka ce duk abin da ya same ka a sallah an kaga dama kai kabli wasu suka ce duk abin da ya same ka a sallah an kaga dama kai ba'adi wasu suka ce duk abin da ya same ka a sallah duk wanda kaga dama kai ko kabli ko ba'adi yayi to da aka tattara hadisan sai aka fahimci ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yayi ragi a sallah sai ya kabli in yayi kari a sallah sai ya ba'adi to shi yasa in ka bar tahiya sai kai kabli kenan saboda kai ragi wa yaqra'uhu sirran tahiya a sirrance ake karanta ta ba a san aji kana cewa at-tahiyatu lillahi at-tahiyatu lillahi ba kai a sirrance ba kai al-jahru dun al-jahri kenan ka bayyana amma kai kasa kasa so ake aji shiru gaba ɗaya tahiya ba a yin ta a abin nan to a nan zan jawo hankalinmu kamar ba a ɗaga hannu a tsaka a wurin jilfatul isra'a nan ba a nuni da yatsa haka kuma ba a nuni da yatsa a zama tsakanin sujuda guda biyu ya waje ba kowa ya fahimci wannan ka zauna kawai nan zaka zauna ne dafa an ka nasu sannan tambihi da ina jin nayi mana shi a tun wannan mako da muka fara karatun wannan littafi shine jilsatul istiraha ana zama ne a natsu kamar yadda muka karanta ba daga an dosa na wai sai a tashi ba a rinka zama a natsu bayan kuma an natsu din a bari sai liman ya miƙe tsaf sannan kuma sai mamu sai su miƙe saboda koyi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qama wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamdu liman an sa shi dan ai koyi da shi ne sai yayi aiki ake yi saboda haka yana zaune jilsatul israha sai mu ma mu zauna sai dai in muka fahimci abin nashi ya zama mantuwa ya zarce kamar da tahiya sai ne mishi subhanallahi in ya miƙe shi kenan idan ya riga ya gama tahiya ne tsaf sannan muka tunafashe shi to sai ya yi ba'adi dan ya yi ƙari in ko ya fara tahiya ne a tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu sai aka ce subhanallahi sai ya miƙe ba zai kabli ba ba zai ba'adi ba duk mun amsa wannan a cikakken bayani da muka zo daidai wannan wuri a cikin asalin littafin wasigatuhu siga yadda tahiya take at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يد عينهم فسرة تكشين التهيات لله جيسوي كاوا وسنتبت الله والصلوات dukkan salloli sun tabbata Allah kaɗai ake wa wahdahu la sharika lahu wa tayyibatu hakanan at-tayyibat maganganu da ibadoji masu tsarki masu daɗi dukkansu sun tabbata ga Allah assalamu ala nabi ka kiyaye haka ake yin tahiya tun daga ran da annabi ya mutu bai halatta ka sake cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyi ba sai ka ce assalamu alan nabiyyi sai dai inda mantuwa wani yana taba rediyon shi ba assalamu alan nabiyyi ba assalamu alaika ba annabi yana da rai sai koyar da su ku ce assalamu alaika bamirul mukhatab amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai girma da albarka lokacin da ya mutu sai ya yi musu wasiya in ya mutu su dawo suna cewa assalamu alan nabiyyi yana nan a cikin sahihul bukhari yanzu jama'a asara nawa aka yi da aka daina karatun hadisi ba wanda ya san iyaka wadda aka yi fa sai Allah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu da rahama Allah da albarka Allah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu da bayan Allah nagari ashhadu an la ilaha illallah na shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan siga yadda ka ganta sai ka haddace ta haka in kana son sauran sigogin kuma sai ka tafi asalin wannan littafi akwai sauran kaifiyat guda hudu kuma da ya kawo akwai wannan da muka haddace at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillah assalamu alayka ay assalamu ala nabi to anan ma zaka ji karin lillahi imamul bayhaqi shi ya ruwaito wannan ƙarin lillahi din ta hanyar imamu malik din dai dan wannan tahiyya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi imam malik ne rawinta to shi yasa sai ka zo at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dukkan sigar ta hiyar da za ka yi sai ka ce assalamu alal nabi gashi shine sai yake cewa hadha huwa al mashru ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da aka shar'anta bayan mutuwa annabi mun gane wannan ko wa huwa sabit kuma ya tabbata wannan abin shine ya tabbata fi tashahhud bin mas'ud a cikin tahiyar ibn mas'ud ibn mas'ud kuma shine shahararren malami wajen ruwaito tahiya dan yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna yana karantar da ni tahiya wa kaffi baina kaffaihi a gabana da nashi haka mun hada gwiwa da gwiwa annabi yana gaya min baki na yana dauka kamar da yake koya min alqur'ani to haka ibn mas'ud wa aisha wa ibn zubair wa ibn abbas radiyallahu anhum wa man sha'a tafsila nasiruddin al-albani yace wanda ke son ganin bayani dalla dalla fa alaihi bi kitabi sifati sala sai koma cikin babban littafi na wanda ke sifanta sallar annabi uwar wannan littafin kenan a cikin shafi na 173 zuwa 175 kuma maganar ba wai fa albani ya kirkiro ta ba dan kullun sharrin da ake muku kenan ka je ka dauki littafin fatihul bari tana nan cikin fatihul bari da kuma fatawa ta asubki duk suna nan an tattake matsalolin gaba daya to ina aka bar mutane a baya duk ina bukharin da mutane suka mallaka sai a ce malam wani ya sai bukhari tun yana biyu da sisi bai tsina na mai komai ba tun da bai fahimci bai karanta shi bai fahimci komai ba bai da amfani a wurin shi malam wani na da littafi yana da ilimi ya zo ya karanta mutane sunna bai karanta mutane sunna ba dan bid'a ne kawai shikenan duk dan bid'a ko ya tashi aiki shine sai ce wa fi kitabil madhkur siyar ukhra sabita yace a cikin littafin can da na faɗi sifatin salati akwai wasu sigogi waɗanda sun tabbata wa ma zakartu huna wa ma zakartuhu huna asafuha wannan tahiyar da na faɗi anan tafi kowace inganci sai kai kokari ka haddace ta matarka ta haddace sai a samu gyara a kai kana karantawa islamiyar mata islamiyar yara sai ku koya wa yara assalamu alaika sai a ce to ku daina cewa alaika assalamu ala nabiyyi sai a ce dalili sai a ce haka annabi ya karantar ku daina jin kunya kafa hujja da annabi wani zindiki zai tashi ya ce shehu wane ne ya ce imami wane ya ce kai ka ji kunya cewa annabi ya ce jama'a mun gane wannan shi yasa ya wajaba in dai mu salafiya ne haƙƙan to dole a samu makarantun islamiyyar mu an samu canji makarantun mata an samu canji ya zama komai ƙur'ani da hadisi kawai daga nan ake tsotso shari'a ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول باين يا جماعة تهياسي والنبي صلاتي يتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء الاختصار وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معنى يا الله كيد إنسيرا النبي محمد da mutan gidan annabi Muhammad kamar yadda kai da tsira ga Ibrahim da mutan gidan annabi Ibrahim Allah kai abin godewa ne kuma abin girmamawa ne ma'ana alhamidu bi ma'ana almahmud almajid bi ma'ana almumajjad ko kuma alhamid ya Allah kai mai nuna godiya ne ga wanda ya bauta maka kai mai girmama wanda ya bauta maka ne ko ya zama alama ana fa'il ko kuma alama ana almaf'ul Allahumma barik ala Muhammadin Allah ka dada wa annab Muhammad albarka wa ala ali Muhammadin Allah ka dada albarka ga mutan gidan Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin albarka ga Ibrahim wa ala ali Ibrahim da mutan gidan Ibrahim innaka hamidun majid Allah kai abin yabawa ne kuma abin girmamawa ne sai ce wa in shi ita liktisar in ka kaso ka takaita kulta sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da mutan gidan annabi Muhammad wa barik ala Muhammadin Allah kai daɗin albarka ga Muhammad وعلى آل محمد دمتن جدان عند محمد كما صليت وباركت على إبراهيم كما يد كيدة إيرا كيدة البركة ذا إبراهيم وعلى آل إبراهيم دمتن جدان إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كي أبين جرم ماواني كما كي أبين يباواني wannan ainihin ya kawo a takaice ne shi ma an kana son cikakken bayani sai ka je ka ɗauki wannan littafi a nashi na sifatu sala za ka gansu ɗaya bayan ɗaya sa'annan kuma sai ka je ka ɗauki littafin addurrul mamdud fi salati ala khairil anam na al-imam al-haythami da kuma na al-hafiz al-saqawi al-qawl al-badi fil fi salati wa fi salati fi salati ala al-habib shafi da kuma littafin a ibn al-qayyim al-jawziya shi ma wanda yake yayi shi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan da kyau ko jila'ul afham في الصلاة والسلام على خير الأنام نكما للتاسن ده الشيخ محسن عباد وفايس كانسلا نجامع الإسلامية ندا شما للتاسي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم har wayo da littafi fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama na alqadi isma'il isma'il alqadi muhammad nasiruddin al-albani ya haqqaqa ya kharraja hadisan da ke ciki duk inda kaga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama in dai daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne babu inda ya halatta ka zo ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ƙara sayyidina lalle annabi sayyidina ne amma kuma bai karantar da lafazin sayyidina ba dan haka bai halatta a ƙara ba kamar yadda yake a Qur'ani bai halatta ka ce sayyidina Muhammadur Rasulullah ba haka a cikin waɗannan ma ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙari a wajen zikirori da addu'o'i sai a tsaya inda ya tsaya mun gane wannan da kyau ko sa'an nan duk sa'an da aka ce ai wa annabi salati in ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ba abin da kai wa annabi kwata kwata ba kai wa annabi salati ba jafa'i kai saboda haka wannan Allahumma salli ala Muhammad wa sallim a dina me sunna haka ce jama'a ai wa annabi salati sai ka ɗauko ɗayan irin waɗannan lafuzza ko kuma wanda ya inganta sai ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda salatin annabi yake sai an samu sai ya zama ibrahimi sai ka ji kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim to menene fuskar a ce Allah ya wa annabi tsira kamar yadda ya wa annabi ibrahim tare da cewa annabi ibrahim ya fi shi daraja aka ce to a takaice abin da ya sa haka shine shi annabi ya fi annabi ibrahim daraja a takaice aka ce saboda shi annabi ibrahim Allah ya sanya albarka annabawa a cikin zuriyar shi to Allah bai nufi annabawa za su zo a bayan annabi ba to Allah ya kambama wa annabi malamai a cikin al'ummar shi su zama kamar matsayin annabawa ga ainihin jinin annabi ibrahim to kuma Allah ya karɓi wannan addu'ar Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama malamai gwaraza sai da aka tambaye ɗaya daga cikin malamai na salaf Abdullahi ibn al-Mubarak ala gafarta malam hadhihi al-ahadith al-masnu'a waɗannan hadisai waɗanda ake ƙaga su na ƙarya mu in mun gane na ƙarya ne idan irin ku manyan malamai sun mutu ya za a yi da su sai ya ce ya'ishu laha aljihadiza kowane zamani sai an samu ƙwararrun malamai sun fito sun bayyana su gashi yau da faɗar wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma har yau duniyar musulunci ba ta zauna ba sai an samu malaman hadisi suna warewa suna tankaɗe da rairaya suna ware tsakuwa daga tsaba ta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah ya baiwa manzon Allah wannan falala din salawatullahi wa salamu alaihi to bayan wannan sai salati sai yace summa yatakhayyaru fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid a'jabahu ilayhi sai kuma ya zaɓi daga cikin addu'o'i waɗanda suka zo daga annabi wadda tafi bashi sha'awa tafi burge shi sai zaɓe ta sai kuma yayi ta mun gane wannan da kyau ma'ana cikin addu'o'in da annabi ya koyar za ka yi to baka da bukhari baka da abu dauda baka da muwatta duba bulugul maram mana ka gani suna nan a ciki ka je ka haddace su addu'o'in duk da suka zo daga annabi a wuni ɗayan Allah su zaka iya haddace su na sallar gawa ne na kaza ne duk zaka iya haddacewa a wuni ɗaya addu'a akan kaza zaka iya haddacewa wani gobe ka haddace ka gwada ka gani to amma sai kai rashin sa'a ba a haddace wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam to fayadu Allah bihi sai ya roki Allah da wannan ainihin addu'a din ar-raka'atu thaniya wa thalitha wa rabi'a sai kuma raka'a ta uku da raka'a ta hudu thumma yukabbiru wujuban sannan kuma bayan ya gama tahiya ya gama salati ga annabi ya yi addu'a a zama na ina kenan na farko fa ake magana zaka ji kuma sabon abu ko to ba sabon abu bane shine addini din zaka yi fati zaka yi tahiya kai salati ga annabi ka samu wata addu'a da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka yi sai kuma kai kabbara kana daga zaune sannan sai ka miƙe sai ka ci gaba da sallah din wannan ya tabbata daga annabi abu ya ala ya ruwaito wannan al-musli sannan kuma daga cikin malaman fiqh ibnu hazm ya bada fatawa da wannan a cikin ainihin littafin shi al-muhalla saboda haka ana yin addu'a har a zama na farko din mun gane wannan da kyau hadisi da ya zo cikin abu dauda da sauran dafai daga ibn mas'ud cewa wai an ce annabi in ya zauna a tahiya ta farko kai ka ce ya zauna a kan garwashin wuta sai ya sauri ya miƙe wannan hadisi bai inganta ba wa sunna an yukabbira wa huwa jalisun yace abinda sunna ta nuna shine kabbara yana daga zaune Allahu akbar sannan sai ya miƙe wayar fa'u ya daihi ahyanan wani lokacin sai daga hannayen shi a zaune mazhabin imam malik suka ce sai an miƙe tukuna tsaf sannan za a yi kabbara din mazhabin aka samu kuma hadisi daga abu huraira shi kuma wanda bukhari da muslim suka ruwaito cewa in mutum ya yi yunkurin zai miƙe din wannan kana daga zaune lokacin da ka gama tahiya da salati da kuma addu'a sai ka ce allahu akbar sannan sai ka yunkura sai ka tashi wannan ko lokacin da ka yunkura haka sai ka ce allahu akbar sai ka tashi wancan kuwa lokacin da ka gama daidaituwa a ainihin sama sannan sai ka ce Allahu akbar abin da ya fi shi ne ɗayan waɗannan guda biyu ko dai kai kana zaune dafa'an ko kuma kai a lokacin da kai yunkuri ɗin za ka tashi mun gane wannan da kyau ko to wannan wajibi ne sai a lura to jan kabbara fa gaskiya bai halatta irin jan kabbara da ake ba Allahu akbar ko da yake mazhabin shafi'iya sun faɗi amma babu dalili daga annabi dan haka ba zai zama dalili ba zai zama addini ba abin da yake addini shine Allahu akbar sai ka miƙe wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin sai mutum ya daga hannayen shi lokacin bayan yawan nan kabara daga zaune sannan sai ya yunkure ya tashi ثم ينهض الى الركعه الثالثه sai kuma ya yunkuri ya tashi zuwa raka'a ta uku wa hiya rukunun kallati ba'daha ita raka'a ta uku din nan rukuni ce kamar yadda raka'ar da ke biye da ita ta hudu kenan take rukuni na haka an zo raka'a ta hudu ba su yi bayani akan matsayin ta ba yayi bayani anan mun gane wannan da kyau ko to wannan wajibi ne sai a lura da irin waɗannan abubuwa dalla dalla wannan tashin ma in an zo za a dunkula hannu ne a tashi duk inda zaka tashi a sallah sai ka dunkula hannunka ka koya matarka da babarka da yarka da duk wasu ƴaƴanka kowa ka ce baki ɗaya duk a rinka yin haka gaba ɗaya in an ce ku addinin da kuke bi kenan ka ce eh addinin da muke bi kenan ko ina kuma dan wani sai ya ce to ai mun je ƙauye su ƙauye ba su fahimta ba wani ya ce ƙauye su zauna da ƙauyanci dan sun zauna da ƙauyanci da jahilci sai ka je ka ki tabbatar da addini cewa akai kai akwai kafirin da yake yana nan kirista ne yake yawo sufi ne shi a kasan su ma kiristoci suna da sufaye baya sa takalmi baya wanka baya wanki duk duk sufi ne shi ma baya shiga mota duk garin da zai wuce yawo kawai yake wai shi sai ran da ya mutu yawo yake duk garin wai ba garin ya zai shiga mota ya zo ya wuce wani gari da ya isar da bushara ba ko kowane gari ya shiga sai ya kokarin ya isar da bushara din to amma sai aka yi rashin sa'a musulmi kuma su ba su son yada addinin musulunci lowace ma ake yi saboda baka musulunta sai ka kawo rago sai ka kawo kuɗi sai ka kawo goro Allah ya kiyaye وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة هكذا إذا ينفن زي تاشي زوا ركعة تهدو كما يدى مكبينا ولكنه قبل أن ينهب سيديكم كافن ينقري تاشي سنن زوا ركعة تهدو يستوي قائدا سيادي ديتو أزوني على رجله اليسرى أكن قفشي تهبو معتدلا يديديتو حتى يرجع كل عظم إلى موضعه سيقوة تقطع كما إن تكي جلسة الاستراحة كينا yau ya sake maimaita bayaninta a nan a raka'a ta uku thumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi sai kuma ya tashi ya dogara akan hannayen shi kama fa'ala fi qiyamihi ila raka'ati thaniya kamar yadda ya lokacin da zai tashi zuwa raka'a ta biyu din nan ya yunkura akan hannayen shi ya sake dunkule su din nan dunkule wannan sai an dunkule su sannan zaka samu a dunkula ka aljanna in ba haka ba kuma ka haramta akan ka samun falala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة سورة الفاتحة sannan a raka'a ta uku da ta hudu din nan sai ya karanta suratul fatiha wujuban wannan wajibi ne lallai ne wa yudhifu ilaiha ayatan kuma ma zai iya karawa da aya daya aw aksar ko kuma fiye da aya daya a hayanin wani lokacin a raka'a ta uku da raka'a ta hudu din nan duk baki daya sai ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha kuma ka zo ka ƙara da ainihin aya ɗaya ko aya biyu to karanta wannan aya ɗaya ko aya biyu ɗin shi wannan in ka so musahabi ne kai shi ba wajibi bane ba sunna ce mu aka dabu ba farilla ba ko mun fahimci wannan ko ne ahalar ya ce in kai haka babu laifi ma'ana ka zo a cikin raka'a ta ƙarshen magariba da ka karanta fatiha sai ka karanta inna a kai na kalkautar ko kul wallahu ahad ko makamancin haka yayi daidai kayi sunna in kai haka ba kai laifi ba yana nan cikin muwatta ta Imam Malik alqunutu linnazila sai kuma bayani akan yin alqunuti idan wani bala'i ya sauka wa mahalluhu da kuma wurin da ake yin alqunuti din alqunuti shine a tsaya ana addu'a liman ya daga hannun shi yana addu'a a fili mamu kuma suna cewa amin amin amin a fili sai dai yin amin a wajen addu'a alƙunuti ba irin amin ɗin fatiha ba ce, ita ba janta ake ana amin a'a. Allahumma la'an Amurka wa Roshiya sai a ce amin, Allahumma zalzil Faransa sai a ce amin, haka za a yi, haka yana yi shi kuma ana yi, da larabci kuma za a zo ana yi, babu abin da zai gagara a je a koyi lugal arabiya jama'a. Ina fatan mun gane. Shine sai ce wa yusannu lahu an yaqnuta an sunnanta wa mai sallah ya yi alƙunuti wa ya du'uwa lil muslimina ya wa musulmi addu'a in wani bala'i ya same su li nazilatin nazalat bihim saboda wani bala'i da ya same su Allah ya kiyaye kamar musulmin kasar Bosnia musulmin kasar Algeria musulmin Chechnya musulmin Chechnya yanzu yanzu dinnan suna nan suna gumurzu da sojojin kasar Rasha yanzu dinnan da muke wannan karatu din musulmin kasar Algeria suna can ana azabtar da na azabtarwa ana kashe na kashewa sai muna nan mu zo ne ce musu alkunuti to sai aka yi rashin sa'a kamata a ce duk baki daya duniyar musulunci ana yin alkunuti din nan a salawatul khams tunda duniya ta rikice ta musulunci to a ce kullum ana alkunuti a cikin salloli biyar din nan wallahi ba mu kai matsayin da Allah zai fushi da mu duk duniya ya ki karban addu'an mu ba to amma aka zo ana yi sai wani guntu sai koma gefe guda ya ce wannan abin sabon addini ne littafin yahuda ne kawo shi kun ga inda muke samun matsala kenan shi yasa dole ne fa ko an ki ko an so dole ne sai salafiya sun ware da komai nasu wallahi don in ba haka ba gyara ba zai yiwu ba amma ana tare da yan ɗariƙa yan ɗariƙa sun ki gyarawa an ware kuma an dawo irin sallar yan ɗariƙa ake irin azumin yan ɗariƙa zakka irin ta yan ɗariƙa komai irin na ɗariƙa don me ba za a canza ba tunda muka ce la ta'ata liman lam yuti illaha wa rasulahu sai mu dawo to Allahu wa rasuluhu a ina shari'ar su take alkitabu wa sunna sai mu ce ya ishe mu ala hasbi fahmin salafi salih to shikenan sai a samu gyara sai kaga addinin yayi kyau waɗannan bidi'o'i da aka gada daga ɗariƙu su suka kashe ƙyallin addinin musulunci ba da ƙyalli haka da ana yin addinin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi za ga kowa yana sha'awar shi amma tufafi irin na ɗariƙa ake sawa komai a irin yadda aka gada daga ɗariƙa sai mutum ya ce to waye ce wannan ba kyau ai kwata-kwatan da ɗariƙa da duk abin da ya shafe ta gaba ɗaya addinin musulunci ya soke su babu alheri a cikin ta kwata ko harafi ƙwaya ɗaya saboda in har akwai alheri manzon Allah ya zo mana da alherin da ya fita in kuma sharri ce dan menene za a samu gugubinta a jikinmu ba mu da bukata kwata-kwata a wurin ɗariƙa ba mu da bukata kwata-kwata a wurin malaman ɗariƙa ko misƙala zaratin ilimin su kwata-kwata ba ma bukata kowa muna da malamai ahlus sunna salafiya duk abin da muke bukata wanda za mu koya ta sanadin shi mu samu kaiwa ga aljanna da izinin Allah muna da su da za su koya mana me muke nema a wurin su mun gane wannan ku kuma rashin a tsaya ai wannan gyaran shi ya kawo har suka yunkuri yanzu suna tunanin wai su ma yanzu sun zama ƴaƴa da su da kansu sun tabbatar cewa sun mutu amma da aka zo aka lalace suka ga da aka rabu da su din ai komai irin nasu ake shi yasa suka dawo suna ganin ai su ma sun zama mun gane wannan da kyau ko sai ka dira gari ba ka iya gane wannan masallaci ne na sunna wannan masallaci ne na tsarika mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye addu'a wannan da ba addu'a ai a masallacin sultan bello har yanzu ana yin addu'an an idar da sallah har yanzu shine masallacin da ya kamata ya fi kowane masallaci fada da bid'a amma har yanzu ana yin addu'an an idar da sallah dan me duk mu kewaye ƙasa mu ce bakin kuma babban masallacin mu ana yi mun yi zalunci Allah zai karya mu in muka yi haka dole ne mu yi adalci mu fara da kanmu tukuna mu fara izalatul bid'a wa iqamatu sunna akan mu sannan mu fita waje don Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabi ka fara da danginka na kusa bayan kai ka fara da kanka manyan malaman mu ana ta jayayya da su akan sunna mafi sauki ita ce qabdu mun fahimci wannan da kyau to don Allah yaushe za a yi wannan gyara to dole ne haƙƙi ne akan salafiya su samu masallacin juma'a su samu masallacin idi a zo a ɗabbaka abubuwa yadda ya zo a cikin alkur'ani da hadisai sahihai kawai wanda zai gyara ya yi wanda ba zai yi ba mu kan mun yi gaba amma jama'a ila mata har yaushe kuma yau shekara goma sha tara ko annabi ne aka aiko a cikin mu mun balaga yadda za a iya farranta mana jihadi balle abubuwan a tsakaninmu ne gwamnati ce za ta hana a waɗannan abubuwan ba tsoron gwamnati kuke ba gwamnati za ta hana ku ne ko su yan ɗariƙan za su hana ku ne ba masallatan ku ba ne yanzu da muka bayani akan sahu da bayani akan jilfatul isra da sauran abubuwa duk ba gashi an gyara a masallacin nan ba to wata gwamnati ce ta fito ta ce dan me aka gyara to a samu gyara mana a ko ina jama'a abin ba zai gagara ba fa ko ina za a iya yin wannan gyara din ko ina to amma shi yasa ka'ida ta da'awa aka ce in ka je zaka musuluntar da kafiri ka bayyana mishi tsantsar aqidar musulunci shi yasa sai ka ji malam Abubakar gumi Allah ji kanshin zai musuluntar da kafiri sai ce Islam is the total submission sai ce total cikakken miƙa wuya to the will of Allah ga duk abin da Allah yake kawai kwata kwata duk abin da ka sani na kiristanci sai ka soke shi sannan zaka zama musulunci to amma sai zama ana son mutane su taho zuwa ga sunna wasu bidi'o'i sai aka bar su suna yi a'a duk abin da ka zo sai a ce a'a kai mu ba a zuwa da tarbi masallacin mu ka aske je mu sai a ce kai mu ba a aske je mu wandan kana jan kasa sai a ce a'a ba a yi wannan bid'a ce matar ka ta fito da zanin atamfa sai a ce a'a ka dinka matar ka san na hijabi da komai da komai ya ji duk ba za a iya ba don ba a yi ƙarya ake yi kenan za a iya yin waɗannan abubuwan kowa ya je ɗinka matar shi hijabi mana ko zai gagara ne nawa kace sai mata atamfa naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya za ta ɗinka mata san na hijabi ba a tambar dubu ɗaya yanzu ba ita ce ta talakawa ba to dubu ɗaya ya isa ya ɗinka mata hijabin da sai ta shekara biyar tana sawa sauran kuɗin kai ta ɗinka mata duk shekara a tamfa ɗin to amma mutum nawa ne matansu suke sanya cikakken hijabi na musulunci sai a yi hijabi iya kirji ina littafin Muhammad Nasiru Din Al-Albani hijabul mar'atul muslima da jilbabul mar'atul muslima sabuwar taba'a shekarar littafin arba'in da bakwai da fitowa arba'in da bakwai albani ya gama rubuta wannan littafi yaya ba a zo an karanta mutane an ji yadda ake hijabi a sunna ba malam ahmad aliyu wannan malami na jami'ar malam ibrahim ahmad aliyu malami na jami'ar bayar abu nan ya zo ya ɗibo wannan littafi ya fassara duk makasudi na hijabin a ciki aka yi bayani da hausa in ba iya da larabci ba gashi bahaushe ya fassara to kuma me ya rage amma shi kenan sai aka zauna kawai waɗannan abubuwan in ba in ba a gyara yanzu ba fa Allah zai kawo waɗanda za su gyara fa za su wance kalar da ku gefe guda kuma su gyara don me Allah ya ce la ya khafu na laumata la'im su zargi bai damun su ƴan kundin bala ne game da shari'ar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'alluhu yace inda ake yin shi wannan alqunuti in bala'i ya sauka idza qala ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'u sai ya ce rabbana lakal hamdu bayan ya faɗi wannan sai ya yi ta in za a yi alkunuti in aka dago daga ruku'u sai a ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu nan take kawai sai aho Allahumma inna nashku ilayka zulma zalimin alladhina sadduna 'anil masjid al haram gashi nan sai a ci gaba da alkunutin daga rabbana wa lakal hamdu ba a karawa da mil samawati ba a karawa da hamdan kafiran da liman da mamu kawai daga cewa rabbana wa lakal hamdu sai a ci gaba da addu'a din وليس له دعاء راتب باب وتأدعى رتبب يا دعك رأي وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة sai dai liman ya addu'a ko mai sallah ya addu'a da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ma'ana yadda halin da aka shiga ciki in ana roƙon Allah ya kubuto da wasu musulmi ne sai ai haka in ana roƙon Allah ya darkake wasu kafirai ne sai ai haka gwargwadon dai yadda yake hakan din za a yi ainihin wannan addu'a din kaga wannan duk yana nuna mana wajabcin a iya ne wajabcin sai an iya larabci in an iya larabci larabci yana da fannoni sai an koyi adam sai an koyi balaga sannan sai an zo an koyi nahau sai an koyi sarf waɗannan abubuwa guda hudu yadda ka san gimshikan musulunci guda biyar waɗannan su ne gimshikan larabci idan baka iya ɗayan waɗannan guda hudu ban ka zo kana larabci sai an samu kuskure ka iya balaga amma baka iya nahau ba baka iya sarf ba baka to kana zuwa to maya ma za a yi maka iya balagan ma dole sai an iya nahau an iya sarf an iya balaga an kuma yi adam wannan shine wannan ita ce hanyar da zaka iya miƙa zaka ko hudu ba zaka yi da ka ba zaka damu ba amma sai zama mun faɗa matsala za a rubuto hudu ba jama'a hudu ba za a rubuto ta za a zo amma kuma an rubuto ta din ma ana karanta ta da kuskure saboda kwafo ta aka yi mun gane wannan da kyau ya kamata shekaru goma sha tara ɗin da suka wuce an tura mutane sun tafi jami'atul islamiyya jami'a a ƙahira waɗannan ummul qura sun je sun koyo larabci sun zo da ka kawai sai zo kawai sai gyara rawanin shi ya zo ya kai mana wa'azi da ba shi ne hudu ba shi ne hudu ba kawai to sa'an nan hudu ba ɗin nan tana da haɗari haɗarin hudu ba shi ne in aka samu tuntuɓar larabci wanda zai illanta ta zai illanta sallar kamar yadda ka san misali in ka je tsarki sai al'aurarka bata wanku ba alwalaka ta yi ba ta ba alwala in ba ta yi ba sallah ba ta ba hakan aka samu tuntuɓe cikin huɗuba huɗuba ta ɓaci sallar juma'a ta ɓaci in huɗuba juma'a ta ɓaci sallar juma'a liman ta ɓaci duk mamu ba sallar su ta ɓaci ba su shi yasa sai an je an yi karatu jama'a a goge akan karatu ya zama huɗuba ɗin nan ba larura ba ce kama yan ɗariƙa sun gaji hudu ba irin ta gargajiya ɗan kundi ne za a ga liman ya zo ya rike da wani guntun naɗi haka za ka ga ya zo yana yi da tabarau haka yohannes yohannes uzi ko nozi bi ta kawalla ya zo jalla haka suke yi kada an ya mutu saura kiris ya mutu haka za ka ga suna haka haka miskinun to kuma shikenan da aka zo shikenan sai a ba ka gani masallacin Maiduguri Road lokacin da aka zo ana rigima da 'yan ɗariƙa da ahlus sunna me ya faru Malawal Abubakar da shi da malaman ɗariƙa ana rikici su sun ce su ne Malawal Abubakar kuma shine George shine alƙalin da zai yanke hukunci ai Malawal Abubakar ba ba almajirin Malam Abubakar ko bane ai ya sai ya karantar da shi zai miƙawa Malawal Abubakar takarda da biro yake rubuta hudu ba sai aka miƙa ba gargajiye kai ma rubuta yadda aka ba shi ita farasol haka ya da da ita farasol ko bismillah bai daura ba Allah wala Abubakar yayi hudu ba ya rubuta hudu ba nan take yana rubuta shi ke ne ya zama limamin mai duguro duk wanda ba zai iya hudu ba nan take ba bai halatta a sashi limamin juma'a ba saboda akwai abokin mu ya je NYSC da je NYSC ya shirye hudu ba shi tsaf sai manta ya saka aljihu sai canza riga sai sawo wata yana zuwa sai da ya gama kutubatul haja kakaf da ya shafa sai ji ba komai sai ya ci gaba to ya iya kenan da ba iya ba sai a ce to jama'a a dan dakata liman zai je gida ai kaga ta ɓaci mun fahimci wannan da kyau yanzu bari buga muku misali ku saurari ranar juma'a ku je da mallam Allah Abubakar ke fassara hudu nan rediyo ne fa za a kamo rediyon Saudi Arabia kawai yanzu nan suna gama hudu shi kuma yake fassara ta ko wata ɗaya ce a hannun shi ya fassara ta da gudu haka yayi kokari balle daga kamowa ne yanzu nan fa za a ɗauke ta a kasar sai ya sa sai ji ta shikenan sai ya fassare ta ka ji ta mana ka ji yadda malam sunusi gumbi ko ba ka ji mun fahimta ko to sai an koyi arabiya annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub haka imam suyuti yace da nahawu da larabci sai an koya haka koya shikenan abubuwa ne masu sauki ai akwai albarka a ciki in ba haka ba siboyi ai ba balarabi bane iboyi ba balarabe bane kisa'i ba balarabe bane amma ga su su suka zama a imma khalil ba balarabe bane su suka zama limamai a cikin me a cikin larabci warshi wannan ba balarabe bane nafi ba balarabe bane ga su sune shugaban karatu shugabannin karatu mun fahimta ba koya suka yi ba shine in ka tashi ka koya kai ma zaka iya kowa zai iya insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innamal ilmu bit ta'allum ilimi ai sai an neme shi Allah ya shiryar da mu saboda haka a tashi a koyi ilimi za a iya Allah so addinin yana da albarka a cikin shi to shine sai yake cewa wayar fa'u yadayhi fi hadha du'a a wurin wannan addu'a ta alkunuti zai daga hannun shi wa yajharu bihi idza kana imaman zai bayyana wannan ainihin alkunuti idan shi liman ne wa yu'minu alaihi man khalfahu waɗanda ke bayan shi za su rinka mishi ta'amin karka ce min khalfihi man man ne ismu mausul ko man خلفه ويؤمن عليه من خلفه ودن ke bayan za su rinka cewa amin fa idza faraga in ya gama kabbara sai ce Allahu akbar wa sajada sai sujuda mun gano wannan shi yasa da zaran al'amari ya faru ba kuma sai an sanar ba a ce to jama'a ku shirya za mu alqunuti ai ba shiga mota bane a abin da ake nufi yanzu fa'idar a zauna a karantar da mutane kenan ba gashi an karantar ba to yanzu aka tashi sallar isha aka daga hannu kar ka zuce haka kai ba za ka bi sallah ba an kawo sabon addini sai ka mutu da bakin ciki ku kalli duk waɗanda ke gudun masallaci nan wai an kawo sabon abu da bakin ciki suke rayuwa fa shi yasa gwamma ka kwantar da hankalinka tun da dai aka kafa izalatul bid'a wai qamatu sunna duk inda bid'a take ta shiga uku ba ran nan an je an yi zana'izar shi'a ba an yi zana'izar shi'a aiko an je an binne ta to ai dai aiki ne aka yi cikin izala ne wannan to wannan kenan insha Allah ta'ala za mu kwana anan sai kuma karatu na gaba za a zo a karasa saboda kasar ɗinmu ya cika ko إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله